ɗari biyar da casa'in da shi za mu tashi ɗari biyar da casa'in da uku inda ma ne yake babu naumi asirin nahar hadisi na dubu ɗaya ɗari biyu da arba'in da biyu babu da yake magana akan baccin bayan la'asar ƙarshen wuni a kansa zai yi magana baccin bayan la'asar قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن ابي ليلى عن خوات بن جبير قال نوم اول النهار خرق وخرق فرق بچن bayan la'asar wato rashin mutunci ne shine khurqu rashin sanin ya kamata ne aka yi kirawo ko kuma a yi rashin sani shine a yi dalil mari bi ma yaji an ya alamu mutum ya jahilci abin da ya yawa jaba ya san ya san shi akwai nan ba wannan nahari ya ce ko baccin safi shine wannan baccin safiya mutum da zan safi ya kwanta yana ta bacci in dai ba wai ya riga ya gama tarawa ba dama kaga wanda ka tara kuɗi sosai a yau jira ga wasu a zahar ko amma mutumin da sassafe annabi ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha kawai mutum ya kwanta bacci in kan mutum ya tafi kasashen yamma um south west zai ga duk wanda ya ta asuba ma ka makara karfe uku da wani abu an fice hudu an fita saboda haka san mako da mene ba shine yake daidai amma wanda yake yanzu misali banda bahaushe bahaushe ne ba lebur yanzu ba zai zo ma aiki wajen sha daya kuma la'asar na iya ce ya tashi shi za su suka koma yanzu ka'ida kawai sai ce sai a kirgin bulo in ba da azara ka zo ruwanka ko yanzu ma ka tashi shi dai bulo zai gani kawai guda nawa ka sa amma ka san zan samu ne ka baje da sassafe inda ake karfi ne kafin rana ta daga ai kai abin da kai haka ya kamata dama ai mu ai da yake mu a nan muke wato arewa ma Kano banda sauran wani garuruwa ne suke da wannan Zariya ma suna zama ku ai Zariya ma kaga kusa kusa da kuma ya fara motsi alaikun sala bayan duk abin da ya janyo tasowa aka yi haka yanzu misali ko ba ko misali ba zai je kasuwa ba ai yayi wani abu tunda lokacin arziki ne zai nemi arziki ya karatu ya yi lazimi ya kaza daga baya ya kwanta ko ba haka bane har in yayi salati ka ikra kuma ko salati shuru bayan ya gaba abin da yazo ya sallah yazo ya wala hazir kuma ya kwanciya sa tunda ga uzurin da ya bayar amma mu ya ji bacci ka annahu ashabul ghazi ka gani sai ce to wato rashin sanin ya kamata kuma hadisin ya ja ba saboda isnadin da mai kyau wa kadu khuluqun yin baccin kailula kuma wannan wato kyakkyawar ɗabi'a ce. Domin mun faɗi dalilin su satin da ya wuce, saboda ne, dan mutum ya samu karfin da zai yi kiyamun laili. Ya samu karfin da zai tashi da wuri ya yi ne da kai ‘ya'yansa makaranta. Mu'azu bin Jabal ko Abu Musa al-Ashari ko waninsa, Mu'azu bin Jabal yana cewa kuntu ahtasibu lawmati kama ahtasibu qaumati. Ina neman lada da bacci na kamar yadda nake neman lada da kiyamun laili na ta yaya shi ne lokacin da zai yi bacci ba ya je bari na yi bacci zan tashi da wurin kai yara da sassafe makaranta akwai lada bari na yi bacci zan tashi da wurin ne sallar kiyamun laili baccin lada kake yi in sa za ku iya zama kwanciya bacci da mutane goma kai kadai a ta baka lada su kuma sauran ba lada ba alhaji me yasa saboda kai ka tafi da wannan niyya za ku iya cin abinci kowa ba lada ba laki sai ka ce bari ta abinci da zan samu chemical energy da zan samu karfin da zan bauta wa Allah wannan niyyar kawai in ka koma ka kai inna mal amal bin niyyah duk da wayannan an fahimta da jago yawwa da yake wa akhiruhu umqut bacin bayan la'asar ko wannan wauta ce wauta ce ko sanin rashin sanin ya kamata ko wauta babu ba'di ba babun da yake magana akan al-ba'di ba shine da yadda cin abincin da haka kawai ba komai ake ba shine ba'di ba su magabata saboda rufe ruwan sa haka kawai mutum zai dafa abinci ya gayyato mutane ya ce a zo a haka kawai shine ba'di ba cewa suke a tabun da biyu da ilayhi nasu wa yuttakhadhu bila sabab abincin da ake gayyatar mutane su zo su ba tare da wani dalili ba ba walibar wani abu ba haka kawai قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا ابو المليح قال سمعت ميمونا الى ابو ايوب الفقيه سكان هذا شيء بكم مسلم yana da ɗa amur bin maimun shi ne yake cewa mahaifina in ji ɗan ɗan yake cewa mahaifina maimuna ya kasance kana abi ya tsirin salata wala siyam kana abi amma kana abi tsirin salata wala siyam yace mahaifina ba mai yawan azumi ko sallah bane lakin na wuya karawa an yi asiyallah da ala sai dai baya so ya saba wa Allah na maimuni eh ai mai albarka ke maimunatu mai albarka mai maimun saboda haka kun ga shi ba yawan sallah ba yawan azumi amma ba baya baya ya dai ki da sako daga da ka amma duk da haka Umar bin Abdul Aziz sai da ya bashi jagoranci shi maimun da kwarai kuwa sai dai bashi jagoranci ya rasa shekara ta ɗari da sha shida. Shi ne ake cewa a kwana goma sha bakwai sai da yi sallah raka a dubu goma da na nafila a kwana sha bakwai. To shi ne aka ce a kwana na sha takwas ɗin kuwa. shi za a rika wannan zallar bayan na sha takwas sai ya faɗi ya mutu wanda kace matsala ya samu ko a cikin sa ne ko wani ciwon ciki ne kulle masa sai faɗi ya mutu a kwana na sha takwas shekara ta ɗari da sha shida ya rasu to shi ne yake cewa yani ibn mihran قال سألت نافعا هل كان ابن عمر يدعو للبعد با na tambayi na biyu maula ibn umar maula maza maula al-akbar dama maula shi ne ko maula al-ala shi ne wanda ya yanta ba maula al-akbar kuma wanda aka yanta aka aje fada yace na cewa na tambaye shi an kare ibn umar ya dawo da badi ba Abla da Umar yana da yadda mutane su abu ta kawai ƙalin da yake lakin da wanka kara lahu ba'irun marra wani Allah wata rana wani ragumunsa ya kare sai muka soke sun baka da yake hujur hujur alayyal madina ku kira mun mutanen madina duk su kana na biyu na biyu yace fa kullu zain ya aba abdurrahman ala ayi dai da me mun kira wasu ne za su yi da me za a sauke su sai ga inda na kudin ba gurasa a gidan fa kana yace allahumma lakal hamdu ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka hada aurakun wannan al'ura shine kashin da ba tayar kashin kafan nan wanda ba nama a jiki wannan kashi ne wa hada marabun wannan kuma romo ne aw kala marabun wa budu'un cewa romo ne da dan wani yanki na nama ba man sha a kala man sha waja wanda ya ga dama ya ci wanda ya ga dama ya bacci saboda haka abin da yake so ya fara abin da nake da shi zan bayar ai ai kokari tun da ba wani abu aka kawai shi ne yake complain yake wata kaga iya abin da nake da shi zan bayar babu da kaitan babu da yake magana akan alkaitanu kafiya to قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi jira da yanki Allah ta tabbata a gare shi ya ce iskadana Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim abin da Allah ya tabbata a gare shi ya yi kaciya kuma kaga Allah ya ce sun ba wa aina ilaika alike biya millata Ibrahim mun yi wahayi zuwa gare ka annabi alaihi salatu wasalam cewa ka bi milla da tsari da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bi za a fula fula kuta da ramina lilikitan kenan an gane ko yawa duk da cewa wai kana ala tariki ne ke ba duk da cewa malamai suna cewa mustahabi ne amma kaga ba makawa sai mun bi tarbiyarwa annabi ibrahim domin Allah ya ce sun ma wahaina ilaika an yake da millata ibrahim mun ba wahayin cewa ka bi wato tsarin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam to annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya yi kaciya ba da 80 sana sai da shekara 80 ya yi kaciya wakka tana bil kadum yayi kafiya a wani guri da ake kira al kadum kana abu abdullahi to ba ko wanda suka ce al kadum din wai gatari wannan dan gatarin ake ne abu abdullahi yace yani mawdi'at ana da guri da zura al kadum din saboda haka wata fasara ma akwai ta hadisi ne ingantacce kuma to kaga ana abun tambaya abun zuwa annabi ibrahim annabi nuhu bai kafiya ba kenan wallahi ba mu sani ba annabi adamu bai kafiya ba wallahi ba mu sani ba annabi yesu ko da ake cewa annabi kana annabi adamu ya fi kowa kama da shi a yayan haka malaman tarihi suke cewa cewa kamar su sai da tsawon su da komai da shi yesu da ba su yake cewa ke ce mu je zuwa babu kabbil mar'ati babu da yake magana akan kafiyar mace قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حدثتنا عجوز من اهل الكوفه wata dattijuwa daga mutanen kufa ta zantar da ni jaddadu ali ibn gurab kakar ali ibn gurab ce kana tace haddathat ni ummul muhajir ummul muhajir ta zantar da ni sunanta ukaila ukaila su mutuniyar rum ce an gane ko abu da ne ya ja mata suna yake cewa sunan ta ukaila amma mutum ne rum kana kaje to bi ku fi juwari min rum an riba tona a cikin wasu ƴan mata wasu mata daga cikin mutanen rum ba a baka alaina usman islam sai na usman lokacin yana kaliba sai zai gujewa mana da musulunci wani musulmin na ba wanda ya musulunta a cikin mu bai riban da ni وغير وغير وغير وغير أخرى دوجا دادبا دوبي كوي سكا مسلمتا فقال عثمان سيدنا عثمان يتي إذا أبو فقدوه ما وغيروه با وتقول سوكي متكاسيا كوكارا كتير أما ذي جدوا an gane ko duk da cewa umma hadiya ta kawo cewa akwai wata mata a madina take yin kaciya kwanan ya ce a harkar midwifery ko na to an ce ita take yi kamar yadda umu hadiya take faɗa cewa ita take yin wannan kafiyar kai abu dawo da ma ya kawo hadisin wasu mata suka ita umma hadiyan ita take dama an san ungozo mace لا لا babu dawaki fil qital babu da yake magana wato akan yana magana wato a to amsa kiran walimar takiya domin su suna yin walima an wa mutum an makiyayi قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه عن عمر بن حمزه عمر بن حمزه aka yi rubuta ko yawa قال اخبرني سالم قال حدثني ابن عمر الله بن عمر ya mun kafi ana wa na'im ni da na'im wanda ba alaina kabda je yanka mana rago kun ji ko asali ya samu bada da zaka ga in ka ce yanzu ba su more ba amma yara da za ga mutum ya warke da kaji za ga ya tara kaji a gidan matarai da kauyuka za a kawo masa zabi kaji abubuwa iri iri daɗin eh yanzu suna jarirai ake ita cewa ba haramun bane an gane kuma wata kila zamani ne ya janyo hakan yanzu yara sun san tsaraiki da wuri yaro ko da dandane ne da jira gan yana yawan sa kace a kai mam sai da mawa yana warkewa a sashi a primary ko yawa amma ne yanzu dan shekara uku ya san komai to wata kila yanayi ne ya canja domin yara yanzu dan shekara biyar zai je da kai in ka take ga wani abun kunya kuma ya rika faɗa wa mutane ke da hija wata kila da kuma sauki da ake nema. To yanka musu rago, fa na kadira aituna wa inna nan najzalu bihi ala sibyan. Yace ina iya tuno mu. Ina ganin mu cewa har muna alfahari da wannan ragon da ya yanka mana a gurin yara muka zo gurin yara muna hira. Za mu ce mu yi rago aka yanka mana. Suna alfahari da wannan. An gaba an na kamshin cewa Ibn Umar ya yanka mana rago. saboda murna babu lahu fil qital babu da yake magana wato akan yin wasa yayin da aka yi kaciya ba kowane wasa bane yake haram wanda yake da barna a cikin sa shine haram an fahimta da kyau ko yawa amma ba za a zo a tare yaro abin da ake wa yara din na zo a tare gaba ɗaya baya samun lokacin wasa za a gona wai saboda shi tsabar sai da yake so engaging yaro in ya tafi makaranta tun safe sai dare bai da lokacin wasa kuskure ne wallahi wasu na ganin kamar dai ba kuskure ne ba haka ake karatu ba ka saba yaro lokacin da kwakwalwarsa za ta huta daga nan ka dora shi yana bukata an fahimta da kyau ko yana bukata wani za ga yana ɗauka cewa a shi ne in ya tashi in tattare shi yanzu in ya tashi kara'i zai baka mamaki sai ga kamar bai kamar karatu ya yi gabashi ya yi yamma in ya tashi biya amma ko yaya kana duba saboda wannan dan tararawar yana za a kwalwa ta huta kamar kwamfuta ce ba ana refresh kuke cewa ko yawa idan ta yaji ta yaji da ta fara hutu sai kai refresh din ta to kwakwalwar dan adam ma haka take tana buƙatar kai rika refresh din ta ai ta san me janyo saboda gani suka yi mutane ba ta iya ɗaukar tauriyar da Allah ya tura musu mafi yawanci ma'aikata ne da matar da mijin kowa so yake ya samu inda za a rike masa kawai ka fahimta maslahar mu muke bibitawa akan da ya'ya ka yi ta yawa ta mu maslahar muke bibita akan da yara mu kuma ba haka aka yi mana ba tsakani da Allah ba haka aka yi mana ba duk iyayen ma baya sun sa alamun da juma'a ranar ranar wasa ce asali sai na umar ya fito da mutane alamu da juma ranar wasa ba a makarantar allo lokaci sai a biya shawar amma yanzu wasu ɗaukan suka yi wannan shi ne cinyewa ba kuma shi wani ka ba ɗanka lokaci ka ba shi lokacin wasa ka ba shi lokacin karatu ko shi ka babu tarbiyya da karatun su yawa amma a huta yana da muhimmanci sosai قال حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمر أن بكيرا حدثه بكير يا أحسن تدجي أن أم علقمة أخبرته أم علقمة كانت تدجي سوى أن بنات أخي عائشة ‘ya'yan ɗan uwan na Aisha ko tilla an mutu kaciya fa tilla na Aisha sai aka ce na Aisha ala nad'u lahunna man yalihinna in ba za kira ba ba kira waɗanda za su bi su ba wanda za su bi su kalat bala sai ta ce ai a kira wutu ba har kalat ila adiyi sai ta aika wa adiyi an gane ko a wata ruwa ya ce aka yi fattajina an adiyi ba ma wajen nawo wani balaraban kauye ne aka je aka duba adiyi ba a gaisu ba to ba ta hunna فأرسلت إلى عدين فأتاهن فيزو فماذا كان إجاز البيت aka kira hoji kawai sai ta zo ta danta ta zo wucewa ta wannan gidan na na Aisha fara'atu yadda ganna ita hango wannan adiyu din yana waka algida ka ga yi waka ce da da dan abu kida ko wai wai haliku ra'ata hu daraba yana girgiza kansa saboda rausayawa wa kana da shi'irin kafirin mawaki ne sosai ne yawa wa kana sai ta ce oh kai kamar mutum yake ce shaytanu wanda an ce dan ne kun ga yato ne mana kida da waka har ke gida kai yake afriju ku fita ne to kaga ba irin wannan ba ba irin sa ba nijadi yake zo wanda ba sabo a yaji ne tace a waje ne hadisi ne hakan kuma to babu da wajen dinni shine za ga ran da yaro zai fita daga jayi ai matsinki a kai shi unguwa har barka ake zuwa daga makota ana ta yaki murna cewa ya zama ango babu da'awatu zilli babu da yake magana wato akan idan wato wanda yake kafirin amana ya kira ka zuwa ga gayyata yaya قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا عمر بن اسحاق عن نافع عن اسلم مولى عمر قال لما قدمنا مع عمر بن الخطاب الشام أتاه الديكان yayin da muka je sham ni da Umar dan Khattab sai wani daga ki ya zo mar mai gari ko mai unguwa qala ya amiral mu'minin ita ya amiral mu'minin inni kan sana'atu laka da'ama la la da ma abinci wa uhibbu an ta'tiyani bi ajrabi man ba'ata ina zo ka zo min da wato manya manyan yan fadarka wanda suke tare da kai fa inna hu aqwa li fi amalin wa ajrafa li domin wannan shi yafi karfi a guri na shi da kowanne irin aiki wa ajrafa li kuma shi ne abin da za a sarrafa ni da wato za a girmama ni na kai ma haka an girmama ni kali da inna la nastadiu an nadkhula kana'isikum ya nan yace da shi ai ba mu da yikon mu shiga tutun kuku hadi wannan tutun ta kuma asuwar latifiya da da wannan kuma kan da suke ai ba za mu iya shiga cikin ku da gumaka ba haka yake ba hadisi ne da ibnu isnad sai dai mawqufi ne saboda akwai an ana ta ibnu isnad a ciki babu kajanu lima babu da yake magana akan yin gaciya ta bayi قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عزيز من اهل الكوفه جدة علي بن غراب قالت حدثتني أم المهاجر أم المهاجر da muka fara a baya al-Rumiya dan nan qalat take jarin tadani qalat take subitu wa jiwari min ru ali wato ni zai wato yan mata daga ru faru da alaina Uthman islama sai wato sai na Uthman ya bujiro mana da musulunci walam yaslim minna gairi wa gairu wa gairu ukra banda ni da wata ba wanda suka musulunta mu bi ne kadai muka musulunta فقال بيتي اقضوهما وخيروهما idan ku yi masa kaciya ku karkace su wa kuntu aqdimu usman sai ita wannan ummul muhajir tace ni nake sai na usman hidima babu al-qidan lil kabir babu da yake magana akan yin kaciya ga babban mutum babba قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن يزيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال استأذن إبراهيم عليه السلام وهو ابن عشرين ومئة الذي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا إذا جاء إلى دنجي كلا دليل عشرين ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة kun ga bayan mun biya yana shekara nawa tamanin shi ne aka ce wannan ruwaya ita ce tafi karfi a kan wata an gane wasu masa ce a wacce ce tafi karfi sai dai wannan kaga yin ingantacciya ce wasu ka ce kawai sai ruwaya ɗaya tun ba a jaba da zalika samani na sana bayan nan zai yi shekara tamanin kuma shekara nawa kira annabi ibrahim yayi ɗari biyu kane mutum kana sayyidu ibrahim awwalu man iqtana kun ga wannan magana nayi sayyidu bin musayyib yace annabi ibrahim ya fara kaciya annabi mun dubo ba ba mu sani ba annabi adam ɗaya ƴaƴansa duk ba mu sani ba wa wani mana ababa ya fara walima babaki da kuke ji ana faɗa annabi Ibrahim ke fara babaki shi ba da rago yake ba ma da dan maraki yake yi amma da bita ko an ja a dimaza wane mutum irin an irin ba wanda mai ruwan ruwan na ba ma kiwiyin ba mai ruwan ruwan wanda yake da ruwa wanda ya fi ƙara lafiyar ba haka za a zo da kashin dan maraki an bankare shi kawai sai dai kawai ka rika falla kana ci wane mutum wa wani man kasa shariba ya fara rage zafin baki ba kaka shi kana ja yana taba ma ruwa ruwan da zaka sha ko fara ko wani abu wa wani man kasta zufura ya fara dace farata wa wani man jaba annabi ibrahim ya fara furfura fa kana ya rabbi zai ce ya rabbi ma hada da ta fito ba zai ce ya ubangiji wannan me kuma ya ga abu bari a cikin sa kale yace wa qar sai ce da shi rasuwa ce قال يا رب زيد يا وانجدي زدني وقارا تقارو من نسوار أما يبدأ رجوكو yawwa to kaga ya kamata in kai furfura a ga a ganga da nutsuwa zo da aka furfura nutsuwa ko ka ujo zo da aka karka ba za ka yi ba za ka yi kilemin mai furfura ba قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معتمر قال حدثني سالم بن ابي الديال نعم وكان صاحب حديث قال سمعت الحسن يقول اما تعجبون لهذا ما بابا باجي wannan yani ibn malik yani malik bin bin al-mundir amina ila suyuti min ahli al-kaskar aslamu an gane ko eh ya da baji ba mutumin barisa bane shi ake kamar yadda suke faɗa ana cewa manomi ne a gane ko amilin jara manomi ne shi wannan wato zai bukatar din asla mutum musulunta mutanen wannan garin fafatin jahu fafatin jahu sai aka rika bincika su ya bincika su kowanne amilin ilashi yuku min ahli kaskar aslamu kaskarin aslamu ya nufaci wato ya ba da hoda akan dattijan da suka musulunta daga mutanen kaskar wanda suka musulunta fafattashahu ya za aka bincika su almubattish ai bai bincike kenan ba mara bihim fa qutili sai za a duk wanda ba a yi musu kaciya ba a cikin shi duk a yi musu kaciya wa hada kita a wannan bukumukun sanyin fa balagani anna ba'dahum mata sai na samu labarin cewa wasu daga cikin wanda aka wa kaciya sun mutu saboda sanadin sanyi da ake wasu suka ce ba sanyi bane ai da da sanyi yake kaciya wata kila tun da lokacin zamanin ba sterilizer abubuwa wai ko tetanus ne haka wani malamin ne ce ko tetanus ce ta jige su ko kaza ko kaza kawai Allah an ce su mutu ba wani dalili ba wala kada aslama ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rumi wal habashi fa ba mutu tu an jeje wato mutanen rum da wani mutumin rum da mutumin habasha sun musulunta da da annabi alaihi salatu gurin annabi alaihi salatu wasalam amma ba a sa an bincika zuwa cewa suna da kafiya ko babu إيمان حديث مرسل ومرسل منه صحابي من دون الصحابي سكت وما روى وكل قريب ما روى راوي فقط قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الاويسي قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن ابن جهاز قال كان رجل اذا اسلم امر بالاقتتال mutum ya kasance idan ya musulunta ana ba da umarnin a yi makaciya wani kana kabira duk girmansa ya yi makaciya babu da'awatu bil wilada babu da yake magana akan adda'awatu bil wilada wato an kiran walima yayin da aka yi haihuwa kayan shi ba na hadisin da za mu biya yanzu isnadin sa mai kyau duk da wasu ce makofi isnadin cewa maqubi ne akan zaɓin da za mu biya yanzu wasu kuma ka ce maqubi a yi ce maqubi kuma da yi ne قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عمر قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بلال بن كعب عن عبد قال زرنا يحيى بن حسان من زيارتي يحيى بن حسان yana cikin mutanen baitul maqdis wannan suka da jamsu gurin al-bakri al-falastini sagani fi kariyati a garin su ana wa ibrahim bin adam ni da ibrahim dan adam wannan mun ja faɗa sako ibrahim bin adam wani bawan Allah ne babansa sarki ne kaga shi yarima ne ke wata rana ya fita yana yawon farauta sai da a cikin daji ana ta hakim yana ta jin murya ana cewa wannan bai dace da kai ba bautar Allah ba don wannan muka halice ka ba sai ya dawo ya daina farauta ya koma kawai ibada shi ne saboda ibada sa an ce mujabud da'awa ne Ibrahim bin Ada abu shine wata rana in ana zaton waliyan Allah ya ana kai auliya rahman wata rana ya je yana daukan abolar abinci yana tsinkar gurasa sai wani kare ya zo ne ma hauki sai ya ba malam bawan Allah ta ci gaban kantina mana aka yi masa shi gaban kan tilawa mana to ana faɗa mutum mai tsoron Allah mai biyayya ga Allah mai san sai ni irin Ibrahim bin Adam duk da yadda mahaifin su yake ba saraki yadda yake bauta wa Allah abin ya kai matuƙa shine aka ce abokansa hadda aljanu eh wata rana wani daga cikin abokansa ya masa akwai wata jaka da wai ko ya tafi aikin haji ne wata jaka da take ya ga wani abokinsa yana yawan amfani da ita kawai ba ta nan sai buɗe jakar sai ya kasu su a ta shi kuma aljini ya abincin sa yi kaki ne ko suka yadda kaki ya ka annabi yana ɗauka sai na wa idan da ke ce su kaki ne kaki ba na da ba da ba wai zan duk girma hakorin da kaki ba na ka bane ba mutane haramun bane yawa ba ta da yara ba ne in kan ga dama za ka cinye ka jinka je kai amma dai kana ba hakurin ka barazana in ji dan tis wani ka jin ba ai ba zai tono ba ka sai kan tafa ki biskit bon ko sai ji to wa Abdulaziz bin Quraira وموسى بن يسار وجاءنا بدعان يزيزو من دابن جباب سكا موسى وكان سائما موسى بن يسار زي كتي يتي جاد يجي وقال يا يا يا يا يتي أما نبي هذا المسجد رجل من بني كنانة وذاك ذاك جي wani mutum daga kabilar banu kinana ya bane limanci a masallacin nan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabba annabi kana abi qurbu qurtaba ana ce ma abu aba kursaba sunansa abu kursaba haka ya kawo shi anan na arba'in sana yake tsawon shekara arba'in yana man sallah anan ya sumu yawman wa yastir yawman ɗabi'arsa in yau ya azumi gobe zai ta ya mu Dawud yake ya mu Dawud Bauli da Abi Gulam yace sai aka yi mahaifina haihuwa kaga yayi sani kenan ko fada'u fil yawmin alladhi yasumu fihi ya mahaifin da ya kai ya toki walimar suna walimar haihuwa wata rana ba afkara da ya zo sai wato ya karya azumin fakama ibrahimu fakan nasahu bi kitabihi ibrahim ya miƙe ya lullaba masa tufafinsa an gane ko ya ɗauki tufafi ya baki wa kara musa wa kana sa'ima musa ya ci abinci kuma yana azumi kun san da ma akwai hadisin da annabi alaihi salatu wasalam wato ya gaya mana cewa ka ga yi ka walima in dai azumin nafila ne za ka iya cin abinci ya halatta an ka yi da rage ku kuma ba za ka yi abinci sai a yi mata kauye amma na farin labar da shi kaga alkazi ya ya lissafa wajen wajen walima guda takwas da yake in sai an gayyace ka kaji yace kaka ba da hanzari a kai daga tiyata walimar haihuwa walimar haihuwa walimar haihuwa nace yawa sannan idan an ja yaro shi ma za ya zo warkewa ko fanya warke haka yake ka walimar an ja yaro duk da ba ma yi mu yanzu amma da su magabata su ne ita ma ka ji na ko kuma mutum ya mallaki wani abu gida ko mota ko kaza ko kaza ya gani sai ka walima shi ma ya kamata ka je yayin da Allah madaukakin sarki ya kubutar da mutum daga wani abu na masiba sai shirya walima shi ma ya kamata ka je haka alƙazin ya zai abin da ya ko yawwa ko kuma wanda aka kira ka har kawai wanda muka wuce a baya aka kawai ya jiya abinci ya gayyace ka shi ma ya kamata ka yi irin da ujiri ka gaya ba babu tani kustabi babu da yake magana akan tani shine tauna da bizo ka sa wa karamin yaro jariri a baki a tabbatar wanda za a kira wuya wannan yana wanke hakorinsa an fahimta da kyau ko yawwa ka ko kai dole a koran da girin wa girin kawai a baki da girin da tattauna ya samu da corona virus da da da da walata biba wannan ne sunan sa garkuwar jikin sa ba ta da karfi yanzu daga nan ya fara da cuta ko kuma da bai faru ina ga ba gaskiya wallahi daga nan yaro zai fara a rasa da yake damun sa ita zuwa asibiti kun ga yanzu an za masa corona virus da lata jiwa ai ba kowa annabi a wa ba annabi yace a kira ba wanda ake kyauta ta masa to ba to ni yadda yake ake kyauta ta masa to in baya brush ko baya goge baki kar ku kira shi yayi addu'a daga nesa a je a gaya mai shi Allah ya raya Allah ya kayyaba da annabi yake da hadisi aikin sa na karshe ne na raya ya tace addu'a ce an fahimta da kyau ko yau addu'a in wanke baki don mutum ba ya ji daɗin zama ba ai yayi ka ji daɗi a kan kanka kawai ai ka yi gidi da muna hira da wani wani yara daga ingila ya ce min malam na lura fa ba yawan wanke haƙori ne yake za a cire mutum haƙori an cire masa haƙori yake inda wanke hakori na hana cire hakori da ba za a cire hakori na ce ai kawai larura ce wani lokacin ba ka matsa hakorin da wanke wayannan dukkan Allah zai ka zai yi ne a wannan dukkan ko bauda akwai masu cin hakori bare kuwa kawai sannan kuma wani lokacin kawai larura ce yanzu za a gaya ba in ka tambayi mata mata sun fi maza yawan ciwon hakori me dalili suka ce wai saboda lokacin da suke da juna biyu kan ciwon kan suka ce yake kuma shi aikace ne yana buƙatar karfi zai yi lauki shi za a ga wata sai a cire hudu biyar in tana da juna biyu haka ne kowa da umar ba wai su kaga ba rashin kawai da rura sai Allah ya tsora mutum shi kenan ai ne a ai mamakin da zaka yi za ga wani ka kalle shi za ka ya shekara saba'in baya wanke haƙori kuma wallahi haƙoran zarar su ce shi ne abin da nake so in gaya ma rashin gyaran zai iya kwatin wa wasu bai kamata ai abin da nake faɗa ai annabi yana asuwa ki aikin sa na ƙarshe ma shine asuwa ki amma ka sani cewa kamar yadda suke faɗa akwai in baka yi dace ba daga dukkan akwai wanda zai ma illa daga cikin su sai ka samu wanda ya dace da kai ba ka sai wani ma illa to da ne kare idan an zo wannan ai za ka iya babu dole in sun an gai to ka san cewa da matsala a bakin ka ci goro ko ka ci wani abu kuma ba kusa da gida kake ba kala kuta ba Allah ku cika zaba sai ka yi addu'a lakuti ka wanda hannunka ka dan lakuta har akwai kajira ana siyarwa na roba wanda ba sai ka tauna ba da laushin sa irin dan Saudiyan nan kawai ka lakuto ka lasa ba abu wani malamin mamaki cewa yi ba dole sai da jino ba chocolate ko bakan chocolate black chocolate sun ka samu kasa to ne a malamin kudi amma ni har yanzu ban gamsu ba gaskiya ni ina kan ra'ayin da jino eh Allah ya kara masa lafiya yana nan da ransa amma yace ko chocolate ka samu sai ka sa eh a'a shi yayi ba wai maganar chocolate din ba ita dan tauna misali a da ba maganar virus yake ba shi maganar dalili yake in particular ba dole sai dalili kawai abu mai zaki ka samu black chocolate din ka kasa Allah ya kare lafiya eh to kaga قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا عباد بن سلمة عن ثابت عن انس ثابت البناني كده قال ذهبت بعبد الله بن ابي طلحه لا تقول عبد الله بن ابي طلحه كان جدا ummu sulaimi an gane ko in za ku iya tuna shi ba tarihin sa zamu bayar ba eh shine wanda aka samu karuwar sa lokacin da yawwa to dai da yau maulidi wanda aka haifi wa nabi sallallahu alaihi wasallam bi aba'atin yuhannahu ba'iran lahu annabi alaihi salatu wasallam yana sanye da wata aba'a an gane ko eh yana sanye da wata wato aba'arsa shine kamar suke cewa alkabba kaga alkabba iri iri ce akwai wayoyin fitara kuna za ga wani da ya taba ga mun bambancin sunayensa a masallacin Hudayfa bin Yaman cewa da mai cikakken hannun nan sunanta daban mai sakakken wanda kuma za ga wata ya san sai a iya nan bata tage haka ta ba kuma akwai mai ta tagewa haka ta sun suna da juna to kaga har yanayin lokacin da Annabi alaihi salatu wasalam yake sanye da rigar da yake a wannan lokacin sahabi dan ya nuna ba karfin hakan ta sai da ya gaya ba yana gefen wani wato rakuminsa ba za ni sai ce ba ma aka tamrat amma aka tamratin a tare da kai akwai dabino ko inda dinai kunji sai nace na abu akwai wala wanti hu tamratun wala ka hunna idan ni kuma da dino wala ka hunna sai tauna thumma fagara fa asabi sana sai bude fagara ai fataha fasabi fa famu famu sabi sai bude bakin jaririn wa ujarahunna iyahu ya goga mar a bakinsa ya gudanar da ya tafiyar da wannan din a bakinsa a bakin yara. Fasalan mazar sabiyu sai yaron ya tausi ya tanti. Aka ake cewa ko sai ya tanti. Fakalin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul ansari at-tamr. Abinda mutanen Madina suka fito shine dabino. Wataƙila da wannan malam ya dogara yake duka shi suka fito ko kuma jura sun fi son takulai. wasan bawa abdullahi annabi yace da gidan sunan ka abdullah kaga balaka hunna ai maza ka hunna ko eh yawa babu du'a fil wilada nan kuma addu'a ba kira ba addu'a ga yaron da aka haifa قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حزم Hasmu Ibn Abi Hazm gina Abu Abdullah al-Kadai sunansa ya rasu a shekara ta 175 bayan hijira Bani ji samitu Muawiya da bin Qura ya ko lamma wuli da bin Iyas lokacin da aka haifa min Iyas mutum ya kace mai hangen ne da Iyas din Dawud na baran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sai na kira wata tawaga daga cikin sahabban Annabi ba da amce gwamnati da su abinci ba da au suka yi addu'a kun gani ya kira su walima suka yi addu'a ma hannu shayi wa kullu sai nace innakum qad da'awtum kun ya adda ku addu'a fa barakallahu lakum to Allah ya muku albarka shi ma da autum ki addu'a da kuka yi wa inniya wa inni in ad'u bi du'a'i fa aminu cewa ni ma zan yi dawo addu'ar ku ta mu kali yace fa da'awtu lahu bi du'a'i kafi dan mar addu'a mai yawa bidini cewa Allah ka ta cikon addini ne shi ne abin da bawo yake faɗa sai a ce Allah ya sa cikon addini ne ai haka ake cewa ko to ga asalin da wa akali Allah ka sa mai hankali ne wa kaza wa kaza aka yi ta lissafi duk wannan abin da kuke faɗa yayi na fa inni la ta'rafu fi du'a'i yawma idin wane mutum yace ina ganin gurbin addu'o'in da aka yi mar'a a wannan lokacin duk abin da aka roƙa mar ai abu ne mai kyau da ake wani amma addu'a kace barakallahu laka fil fil mawhudi laka duk wannan addu'a tana da kyau ko da Hausa Allah ya kayyaba ya raya ya sa cikin addini Allah ya sa mai kaza duk wannan yayi daidai ne ko baka iya da larabci ba ka faɗa da Hausa addu'a tana ba san bakin wani ba babu man babu man hamidallaha inda wilada babu da yake magana akan wanda ya gode wa Allah yayin da aka yi mara haihuwa na kai ma haihuwa sai ka gode wa Allah ne sa su aka yi musu musamman ya mace ba sa godiyar Allah wai za mu kira hadin bilawanta walla wajuhu muswaddan wa huwa kabir yatawara min alqawm min su'i babu kira bi an tiku ala hunil am ala sa'a ma yahkum ba ta mun na kyawace wata wata to shi ne gode wa Allah inda bilada yayin da aka yi haihuwa idan ka da sauyiya in ɗan ya zo lafiya lau sauyiya mai lafiyayyar gaba walam yubali zakaran amun awunta ba ruwan su da cewa namiji ne komai lafiya lau aka haihu to alhamdulillah barka in dai lafiya ne to barka قال حدثنا بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دكير سمع كثير بن عبيد قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيه مولودا إذا أكي مسا أيوا وتبع أيوا ويتا كو قريبا تتبعوا حديث ده يتي كي قريبا كرياني يعني في أهلها إن كان قوانتا لا تسأل غلاما ولا زاريا ما تتنبير نمج نيكومت يقول سيا تكي خلقوا سويا لا فيها لو أكا لساجيكي فإذا كيل لا ما أكتي قالت سيدتي الحمد لله رب العالمين ودي أنا تبتبع ومجد ذلك kun ji yadda abin yake. Babu halkul ana, babu da yake magana a kan aske gashin mara. A to nan mun zo gurin tsayawa ya Eh, daga ira babun gaba yana da alaka da shi babu lokaci fi lokacin da ake yi kaga kuma lokacin mu an nuna mun lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah muka kuskure sarki ya ya ce mana muna roƙon Allah da suna mun faɗa kan muna dai gangara ko wata ila ne karatu biyu ko mu kammala muna roƙon Allah da suna sa kyawawa tsohon zama ɗaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kuncin rayuwa da talauci da al'umma musulmi ke fama da shi Allah ka yalwata mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa Allah ka zauna da kasar mu lafiya duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah mu da kucin sarki ka ke da al'amuran mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa masu neman aiki da sana'a Allah ka ba su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda suka ki sana'a suka dogara da fayne to Allah ka gane da muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka ba mu da muna ne albarka ka ba mu shugabanni na gari Allahumma aminna fi awqanina wa aslih ummatina wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين